أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن كفتم عيلة فسوف يغنيهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء آه الله سبحانه وتعالى يا كرام مؤمني da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan mu'minai da kuka imani da Allah kuka imani da manzon Allah ku sani ba innamal mushrikuna iyaka dai su mushrikai najasun najasati kazarun kazanta ne likubsi badinihim don bacin mana don munin badinarsu su mushrikai kazanta ne don haka daga wannan karan ga doka nan wala ya garbul masjidil harama kar wayannan mushrikai su take kusantan masallaci mai alhurma ai mana la yarkul harama kar su shiga cikin haramin ba da amihim haza bayan shekarar su wannan amatin sun shekara ta tara mai hijirarci daga hijira lalle kan su sake shiga cikin harami shi kenan daga nan doka ta zo ba a barin wayannan mushrikai su shigo masallaci wato da nufin za su yi wani hidima a ciki wayan kiftun ailatan idan kun ji tsoron talauci fagaran bin gida idan jaratihim an kuma tunda an hana su shigo haramin maka ma gaba daya ba ma shiga cikin masallaci kawai ba idan kun ji tsoron talauci saboda kasuwanci da suke kawowa ko kaya da suke siya wajen ku har ku damu da wannan fa saboda mu ne kun wallahu min qawlihi da sannu ubangiji zai wadata ku daga falalarsa in sha'a in ya ga dama kuma wa kadan namu hajiga Allah ya wadata mutanen makabil huturi da bude-bude waljizyar da kuma haraji da ake dora wa kaburar amana haka suke nan a madadin abin da ake samu na riba to yanzu ana samun sa a wajen ganima da kuma wajen haraji inna Allah sani Allah alimun Allah masani ne ga abin da bayin da suke aikatawa hakimun Allah gwani ne ya san kowane abu ya san mai da zai yi shi a cikin hikimansa na'am قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقولوا الجزية حتى يقولوا الجزية عن يد وهم صاغرون
عند yake cewa innamal mushrikuna najasun al-qira'atu as-safiyyatu bi farhataini da fata guda biyu na jasun kenan wafi lugatun kufra akwai wasu lugogi daban da ake karanta yi da haka ka kadafin wa aludin walmana annahu min najasun ai najasatun ma'anawiyatun su mushrikai najasa ce ta ma'ana ba wai za a ga najasa a fili ba ainihin tana nan tare da su to da bai wankan da nama kan ma tun daga nan ma yi ainihin yana tare da najisa to ba da nama asalin ga kafirci za ka so najisa ne kawai magana na abbasin abdullahi na abbasin ya ce a yanuhun rajulun ai gadin jikin su ma najisa ne halki labi kamar karnuka kaga ai kare ai koyaushe ma najisa ne ainihin kare najisa ne haka nan wato alhanzir karnuka da alhanzirai duka na jisa ne wa ƙala alhassan man safa mushrikan amma wato mai suna hassan ya ce duk wanda ya musafa da mushriki suka yi hannu da hannu sannan kuma ta walla sai ya alwala wa adul mazahibi a wajen mutane masaba kan suka ce ala khilafi zalika mana musafa da yi da mushriki ne kamar yayi wato kamar wanda ya alwala da abun ne kawai zaka ne kisa ne kawai ya ji abun da zaka ga amma wasu daga cikin ahlul mazahibi sun ce sun faɗi sabanin wannan fa innahum dahiruna wasu mutane masu ba su ce su mushrikai masu tsarki ne a zahirin su li'annahum dakhiluna fi ayati don suna shiga cikin ayan da Allah yake cewa walaqad karramna bani adama to sun samu karanci na dan adam da Allah ya karrama din nan shikenan najasa sai an ganta a sarari a jikin sana a guji a yin hannu da su amma wancan karanci na dan adam din nan sun same shi wannan kenan to da yace wala ya gabal masjidil haram wannan doka da aka sa musu ba ana dole ma malamai suka ce jumlatu biladil islam jumlan garuruwan musulunci bi haƙil bukhari a cikin haƙin gafarai salatu aksamin kashi uku ne a aduwa ɗayan su alharam haramin makka haramin makka fala ajuzu lil kafiri an yadkhulahu bi halin turan da aka wannan dokar haramun ne kafiri ya shiga cikin garin maka wajen waza abu hanifa da dukulul mu'ahadi amma shi abu hanifa ya halatta da shigan wanda aka yi alkawari da shi an yi alkawari da shi ba zai yaƙi musulmi ba ba zai taimaka a yaƙe shi ba kuma zai riga ba da haraji ta wannan tsoron alkawarin ana iya barin zai shiga asali al-hijaz kasar hijaz kuna juzu lil kafiri baya halatta ga kafiri dukulu ya shigo kasar hijaz ma gaba daya nan kuma illa bil izni sai da izini ya zama to wala yuqimu bi ba zai zauna a garin ba ya zama aksara min salasa ayyam fiye da kwana uku lima bil hadisi saboda abinda ya zo cikin hadisi ala yana dinani addini guda biyu ba saura ba fi jazirin a cikin arab a jazirar larabawa lalle addini ji ba su haduwa dole ne kawai zama musulunci ne kawai eh aga ne ko wa hadu hadulan min aksa udnin ila rifin iraq yace iyakan ita kasar hijaz a wajen mafi nisan da tsawonta daga urno ila rifil iraq zuwa ga wurin ake da rifil iraq nan ne ainihin wato tsawonta wa arna wajen faɗin ƙasar kuwa min jiddata daga jidda wa ma wala hada abin da yake kewayen jidda min sahil libari daga bakin gaban kogi na maliya to abin da ya can na kuma duka ainihin faɗin faɗin ƙasar hijaz ɗin ne ila da rami sham har zuwa gefen sham siriya kenan a salis na uku sa'iru biladil islam sauran garuruwan musulunci ya juzu da kafiri yana halatta ga kafiri an yi kima biya ya zauna cikin garin sauran gari na musulmi ya halatta ya zauna amma kuma zimatin da alkawari cewa ba zai taba kowa ba ba zai fita da wani tsari wanda zai taba musulmi ba aw amanun ko ko a tare da amana walakin la yadkhulul masjida kuma da sharadi duk inda ake dai kafiri kare shiga masallacin illa ne garlin shar'in sai ga wani bukata wanda shari'a ta yadda da shi sai zama to ba mai iya gyara mana wannan gurin ko wannan fankan ba su yi manna mana shi sai kafiri to dole za a nemo kafirin ya zo ya zama larura kenan shari'a ta yadda ya zo ya hau ya daura wani bangaji ga rai da rabon da wannan shi ne abinda aka faɗi a kawon nan an da ayin gaban ku kajirin lazina la yi minu billahi ya ku mummune ku ya ƙi mutanen nan da ba sa imani da Allah ku yaƙe su wala bil yawmil akhir ba sa imani da ranar ƙarshe wa illa ai da sun imani da Allah sun imani da ranar ƙarshe la amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da sun imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta da abin da Allah da manzonsa suka haramta kalkamri kamar giya kaga su auren su giya bai zama haramun ba to musulmi giya haramun ne a kansu da haka aka hana su mushrikan ba za su yi cikin haramin maka ba saboda ba su haramta abin da Allah ya haramta suna shan giya kenan wala dinu na dinal haqi ko ba sa yin addini addini na gaskiya addinin musulunci shine addinin gaskiya a sabitan nasika ligairi addini wanda ke tabbatacce wanda ke shafe wani sami na ne ko dinin islam shine addinin musulunci addinin musulunci in ya riga ya zo to duk wani addini da aka samu kawai sai a ture shi kawai domin ya zama kamar tsohon kuɗi da sabon kuɗi ana cin kasuwa da kuɗi kawai ranar ya gwamnati ce a an canja kuɗi yanzu ga yadda kalansa yake ga yadda kalansa yake to shi kenan to wancan na daɗin ba su yi aiki ba to haka nan don kana bin wani addini sai ga addinin musulunci ya zo shi kenan ka zama kamar tsohon kuɗi ne kawai ainihin wancan littafin gaba zai aiki ba shari'a gaba zai aiki ba min lil bayani min lazina utul kitaba daga waɗannan da aka ba su littafin suna yahudu da nasara hatta yahudul jizyata har sai sun ba da haraji alkaradal marruba alaihim harajin da aka buga a kansu kulla amin ko da shekara wato su rika ba da wannan haraji an yadin kuma su ba da haraji kowa an yadin da hannunsa zai kawo ba zai aiko wani ba ai munqadina suna masu miƙuwa aw bi aidihim ko ko su riko harajin da hannayensu la yuwakkiluna biha ba za su wakalta wani da cewa ya kawo musu wannan harajin ba wannan shine ka'idar za a aje musu sannan wahum sagirun sai a mai da su kaskantattu azilla a kaskantattu mun ƙado na lihukumin islam suna masu miƙuwa wato ga hukuncin musulunci wani harajin ma abinda zai sa a daura musu za a aika musu a cito za mu zo gari ko za mu zo yaƙi ku zana kan shiri za mu yaƙe ku sai su ce a'a kai ai mu yaki ai ta da hankali yake yi yaran mu za su firgita dabbobi musu watsi karshen da ma in aka ci nasara ga mu a fashi dabbobin ma da koma da koma saboda haka suka ce su ba sa son yaki ba fa son yaki eh to ai shikenan mu dama bukatar mu muna bukatar ku musulunta ne ga ku zama musulmi in ku musulunta ai shikenan sai su da kai mu kan musulunci ne ba ma so kuma har yanzu ba ba zama zai ce to kun yadda za ku ba da haraji a ɗora muku kuɗi kuɗi ya kawo ko wani shekara sai su ce da yanzu dai a faɗa musu dokar harajin su ji a take sai a ce dokanta kowa shi zai kawo da kansa sannan ba zai hawo doki da shimfiɗa akan dokin ba kullum dokin a haushe haka nan kamar mai zuwa kasuwa sannan ba za ku bi tsakiyar hanya ba hanya mai hanya in zai kun zo gari a sai dai za a kawai za ku daga yi ba za ku daga bin hanya ba sannan yahuda kan duwa zo saukowa za ku za ku gari sama da kuna hangen gidajen musulmai ba in kun yi da wannan sharaɗin to bismillah sai in sun ce sun yadda to sai a ce to wuta kaza kaza ga wata kaza ranar da za ku kawo kun ji ba da maka ba wani ya kai maka kowa sai ya kawo da kansa sai da sun yana sun yadda sai su ta zama cikin iyalansu da komai ba za a kai musu hari na yaƙi ba ya ba za a sa su gudu da jinsin addini ba sai su ta ba da wannan haraji da a shekaran farko in sun kawo harajin sai wanda ya fara zuwa sai ya zo sai sarki musulmi da doka a kaɗu harajin wannan su da zaran ya zo sai ya miko hannunsa sai da hannunsa shi ne zai koma ƙasa mai karɓar shi ne hannunsa a sama bai kamata ce ainihin wanda za a ba kuma shi ne hannunsa a ƙasa da aka buɗe hannun mai ɗauka kawai da zai bude وهم سانجلون كنا فترة وهم سانجلون سنة كرقلة جو سي أدوكا إذا أن أدوكا سي دونقل ماذا كاي أجي ماذا بدي بدي ما أكاو سي أجي وي to dungure kayan nan ya fi mari zai ji shi saboda yana ganin shi babba ne kuma ga an sa shi dole sanda ya kai to sai ya tafi gida wani ma sai ya kai sai aka sa wani ba za a sa wani babban mutum ya karba ba sai an sa wani haka nan a ce idan karbe ka ya kawo harajinsa in ka miko sai ya ce abu haka za ka yi ba ba miko min za ka yi za ka buɗe abu haka ne hannu ne shi ne a sama ba hannu ga shi ne a sama ba to sai ya karba bayan ya karba sai ingiza kayansa sai ta tafi wani bari ma ka kawo kan lokacin to idan sun taru wancan ya zo wannan ya zo an masa haka to yanzu in dare ya ba su hira inda kowa ya dawo ya je ya kai ya dawo da kai wane kai ma an baka yadda aka mini ya aka maka haba ni kan ayi ba sani ba ka san ka san ɗayan nan wanda mai kaza kaza kaza nan wai shi aka ce ya karbi abu a hannun na miƙa masa zai ce mai barkar zai karbi abu kuma da mu gashi ya ganci a daidai wani yake sai na buɗa ne wani anansa shi ne a saman nawa sai na bashi sai wani yan gida min kai kai ma an maka haka aiki ne ma haka aka mini wannan ma zai ji haka aka masa a wani mai yasa ake mana wani abu ne kam kuma me ya dalili a ba kuma kuka ce ba za ku yi addinin su ba ko wace ba za ku yi addinin su ba kuma kun ce su za su kawo muku yaƙi za su kawo muku yaƙi ko ce kuna jin tsoro ba ku yaƙi da su ba duk yana ba ya kusa shan walakancin ku ba to ba shawara ya ta canjawa shawara tana canjawa sai wani ya tato wai har yaushe wani abu kan kullum haka za a rika yi kenan wani haka za a rika mutuwar kun sa tsoro a cikin zukana kun ce ba ku fara da su ba mutuwar kuma kun ce ba ku shiga addinin su ba a'a yanzu mutum ne ya fi sauki ne kam da shiga addinin su da fafata da zuwa a filin dagawa ne ne ya fi kai sai wadansu ce abin da ya kamata dai kai mu shiga addinin su kawai me ne mu shiga addinin addinin kuma dama musulunci abin da ake bukata su shigo din ne idan sun shigo ana bayanin musulunci ai za su ne su san me addinin yake nufi ba ba mu tsoro bane ba dama ba abin kyama bane ba dama to shi kenan sai a same su ta wannan hanya yawwa amma idan ba su yadda suka sauko kan dutse ba an ce ba su sauka su gare su a ƙasa su da su sun suke zama da nan ga za a sauko da su ƙarfe ya yi a sauko da su daga sama na'am
وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النسارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقالت اليهود يهود أبا سكتي أزير من الله أزير من الله ني الله أكبر وقالت النصارى سكو نصارى سكتي مسيح من الله إذا المسيح دان الله ني وذلك قولهم وانا شيني فدنسو to me dalilin da yasa yahuda suka ce uzairu don Allah ne har ma suka dogara kan lalle su kam kawai ai shi uzairu don Allah ne to dalili su yahudawa wato saboda uzairu abin da ya faru na kisan sa cikin surun bakara din nan ainihin uzairu yana tafiya ya samu wani gari ya ya hutun nasar ya sa an yaƙi garin an fafasa garin sai ce yanzu a na yi hada yin lawa da motiya wannan alkari ya kafa shi allah zai raya ta bayan mutanen garin sun mutu kuma da kuma ya lalata to yana faɗa haka kawai shi ganin nan da nufa amma da hulawa kawai mi a amin kuma allah sai matar da shi nan take sarkin iko aka matar da shi ikon ta a nan yana ganin kuma da safe ne abin ya faru ya zauna a nan ainihin jakin sama yana nan ya lalace ya tsufa mana kasusun sama sun yi fari a yi shekaru zero yana nan ya saje da kasa kawai sai da shekaru ɗari suka cika sai Allah ya tada shi da aka tada shi sai aka tambaye shi kai Uzairu na ne dadewan dadewan zama ka ana yaushe kake a wannan wuri sai ce kai ai wannan wuri na ganin na zauna yini ɗaya ko sashin yini labisa yawan abuwa da yau ne na gani kaman wato safiyan wannan ranar ne aka tada shi da yamma daman ya an mata da shi da safe da yamma kuma an tada shi to sai ya dauka wannan yini ne sai da ya zauna yini ɗaya ne ko sashin ma yini tunda dai rana ba ta faɗi ba sannan kuma can rana ta fito sannan na yi bacci su za ka ce bal labista miya da hannu kawai ka zauna shekara ɗari a wannan guri wasu aka ce ya duba zuwa ga wato abincinsa da abincinsa kuma ya duba jakinsa da ya duba ya ga ƙasusuwan jaki ne kawai ba alamun jaki wannan kula ta zama bai ganta ba sai ta kullo kawai da kayan da yake cikin da duka bai sani ba shi kuma kayan da yake sake da su su ne ya tashi da su suturan da yake jikinsa to wanda Allah mai iko waye zai irin wannan aiki kuma lokacin ya shi uzairu ya haifi da ya bar da a gida an ɗauki ransa kusan shekara yana da shekara arba'in to ya yi bacci na shekara ɗari ya farka ɗansa kuma fa shi nasa shekarun ba su tsaya ba don shi Allah ya tsere nasa kan ba tafiya amma ɗansa shi ga ba zai fasa ba ke nasa ɗansa yana da shekara ɗari da wani abu haka ne ko? shekara wata ɗari da arba'in yake da shi to sai ran nan gashi an tada uzairu sai aka ce to ya dubi jakin nasa ma ana so a nuna masa yadda ainihin alkiyama take yi yana kallo jakinsa sai ga asusuwan suna ta haɗuwa kawai duk yana sai ga jaki ya ƙiba kamar da kawai jaki ya miƙe zai kawai jaki zai kama kuka irin na jaki da aka sani aka yi lallai an nuna masa yadda Allah yake kada matattu haka shi ya ga amaliyan ko yawwa ya ga aiki a zahiri to uzairu sai ya kama hanya wasu da gane gare su ashe bai san komai ya canja ba shi da ya abu ne ya ɗauka kamar haka ne to da ya je ya shiga gari sai fara tambaya ya ga mutane suna haɗe sai tambaya ce ina ne gidan su uzairu sai wani uzairu tsohon tarihi ka je wani mutala wai ya zo yana tambayan gidan su uzairu uzairu kuma da shagir magana ma shekaru nawa tarihinsa to sai aka samu tsofa mai yawan shekaru sai ta ji ana labarin uzairu da ta kai karbuta haramin da damuwa ta mana ya uzairu a yanzu sai aka ce shi ɗin ya je tambaye ta ita ka zaɗin da ta biyu wannan shekarun za ta iya sanin uzairu amma ba ta gani yanzu to shi ne sai uzairu sai ya je da ya je wajenta sai ya tambaye ta ce shi nan bana tambaya ina ne gidan su uzairu ta ce kai wage magana uzairu a yanzu ta ce ainihin ne ne uzairu kai kai ne uzairu ne to inda uzairu da na sani ne shi allah karma addu'ansa yake ka yi addu'a yanzu zama ina gani inda kai ne to na san kawai in na bude ido sai in gane kan san kai din ne sai ya addu'a yin irin da ya bude kawai a lalle uzairu ne daga uzairu kai ne uzairu ne to sai ki kai ne gidan mu a yanzu yanzu kuwa a yanzu addu'an ka yasa na idanu kuma na yi lafiyar jiki maza ta kama hanya sai ta wuce gaban uzairu sai ta zo a majalisar da dan nata dan nasa suke zama sai ta kawo shi harun yana cikin mutane sai ta ce masu ga uzairu uzairu ai ga uzairu ɗansa kuma ta ce ne ma wadda kuma matashi mai ƙananan shekaru uzairu da ake jin tarihin nasa nan shi ne ba sai sai ta ce inawa ne ga yi na ta wannan uzairu shi ne babanka to idan aka tambaye ka wani mutum ne wani ɗansa ya fishe shekaru mutum ne ɗansa ya fishe shekaru to zai da ne Eh, shi shekara ɗari da ya a a wannan guri an dakatar da komai nasa komai Allah ya riga tsaye da shi kuma haka Allah ya saba irin wannan ya tsayar da rayuwar ashabul kafi da komai da kwanzan shekara ɗari uku da wani abu a ƙirgin watan namu na arabiya shekara ɗari uku da tara wasdadu tis'a ko wasdadu tis'a to amma watan nasara kam su shekara ɗari uku ne daidai ba wani ƙari to kaga a can su ma haka aka ajiye shekarunsu harshen su ma bai karu ba gashin su da suka kwanta da shi shi ne to in har shekara da ya kusa ban tana shekara ɗari ba uzairu da yabayen suka ce yanzu dai sun san uzairu shi mahadacin attaura ne to in dai shi ne to yanzu an rasa attaura ta gaskiya an rasa in dai shi ne to ya dawo mana da attaura duk da wani abu ne mai sauki sai ya rubuta musu a taura da da ya rubuta a taura sai suka ce to ai ba a da wani littafi da za a duba ga tauran irin wancan din ne daidai ko kuma da yayi mana nashi to sai ita tsohuwa na ce a akwai wani ya binne a taura a wuri kaza mu je nuna gurin a tone in an samu wata a tauran sai a kara da wannan wanda ya rubuta yanzu to da aka kana zai ka samu daidai irin wacan din ne to buɗan bakin zunan suka taka a ai dan Allah ne kawai wannan yabo ya ɓaci kuma suka ta dan Allah ne to shine ubangiji ya ce wa qatil yahud uzairu ibn Allah yahuda sun ce uzairu dan Allah ne nasara kuma suka ce annabi isa dan Allah ne subhanallah shi ne malamu shi ɗaya rike ba da misali su kai wai na mutane wani irin wawaye mutane ne shekaru miliyoyi allah bai yi da ba sai yanzu nan ba shekara dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu nan ne zai yi da sannan kuma zai tashi da sai guda ɗaya sai sai ai ni kai na ma ɗaya ba zai shi ne ba mutunan allah amma sai ya ɗansa guda ɗaya sannan kuma har yanzu maƙiyansa za su kashe shi ina kallo makiyin ɗana za su kashe ina kallo su ba su gane cewa wannan gari amma suka kirkira a kansu ba kuma daga suke yi sun kashe shi da sun samu allah ya ɗauke shi to da ɗan allah na yada allah zai kare ɗansa ko to da haka allah ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya abinda suke yi duk shirme ne kadai suke yi ba da lissafi a ciki to kuma abin mamaki ma suka ce an sun kashe shi wayansu suka ta sun tsire shi ne sannan suka kashe shi wasu suka ta ba a kashe shi ma an sun kashe dan uwansu ne kawai wanda ya shiga zai kashe shi din suka kashe ala kashe da sun kasa tabbatar da guda ɗaya ma to don haka annabi isa bawan allah ne kamar yadda ya faɗa can inni abdullahi atani alkitaba wa la alayna jiyan ko wa la alayna mubarakan aina ma kuntu wa awsana bis salati ma dum hayya dai ta bayani na'am to zalika qawluhum bi afwahihim wannan fadi da suke fada fadin su ne da suka fada da bakunan su amma la mustanad lahum alayhi ba su da madogara akan abin da suka fada din nan ba su da madogara wato yubahuna qawlan ladina kafaru abin da suke fada din yushabihuna mana suna kamantar da fadin abin da kafirai suke fada min qawlun a cikin gabanin wannan lokacin min abaihim daga abinda iyayen suke fada taglidan lahum don koyi da suke yi da abinda iyayen suke fada na'am don suna koyi da abinda iyayen suke fada qala lahumullahu ubangiji ya la'ana su ya tsine musu anna yufakun kaka ake juyar da su kaifa yufakuna yusrafuna anil haqqi ake juyar da su gabanin gaskiya ma qiyamin ma qiyamin dalili ba tare da tsayawan ainihin dalili akan wannan نعم اتخذوا آبانهم ورهبانهم وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون su wayannan yahudawa ita ka zo a habarahun sun riƙi malamansu ulama da yahudi su ne ake ce musu a habara a habara wani ubanahum da kuma fafaromansu eh ubadun nasara na kuma nasara su ne da fafaroma su fafaromansu bayan aure bayan wata kullum sai zauna haka wanda ya kai matsayin eh, babba a cikin su to wanda ba zai aure ba ne to da haka su su da kiwa malaman su wayancan da wayannan ainihin habaru din da rubaru din su rike su arbaban iyayen giji min duni layi kuma bayan Allah haisu ittaba'uhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla yayin da suka bi su a cikin halattar da abun da aka haramta da kuma haramta da abun da aka halatta Allah ya haram- ya haramta cin mushe sai suka nemi halattar da cin mushe kuma abin da suka faɗa din ba wuya su ɗauki hankalin wawa sai su ce yanzu mushe dai yankan Allah ne amma yankan wani kuma yankansa ne ba yankan Allah ba ne saboda haka ya za a yi kuku ce abinda kuka yanka kun fi cinsa za ku ci abinda kuka yanka da kanku ba za ku ci abinda Allah ya yanka ba to wanda ba da hankali sai dauka kamar da gaske ne eh a zai dauka hankali ne kawai eh haka nan kuma wato ah, haramta abinda Allah ya halatta Allah ya halatta wato abubuwan da suke na halal duka Allah ya halatta su to su kuma suna suke nema su haramtar da sawa'i irin dabbobin nan wato wai idan sun lissafa musu abin da za su yi in sun cika wannan sharadin ne to wasu sun zama haramun ba za a ci su ba ba za a yankan su ba ba za a haukan su ba sawa'i wanda muke samu a wannan sura ko wal masih hamna maryam da kuma isa almasihu dan maryam eh wa ma umiru ba a umurce su ba fit taurati a cikin at-taura wal injili da linjila illa liyabudu ilahan wahidan ba abunda aka umurce su face wato su bautawa abun bautawa guda daya bi an yabudu ilahan wahidan la ilaha illa huwa shi wannan ubangijin kuwa ba hida wato shi kadai ne ba abun bautawa da gaskiya sai shi subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi tanzihan lahu wato tsarkaka ta tabbata a gare shi amma shirkun gabarin abin da mushrikai suke yin tarayya da shi shi Allah makadici ne bai da abokin tarayya na
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون yuriduna suna so ne an yulfi nuran lahi su bishe hasken ubangiji ai shar'ahu wa barahinahu shari'arsa da hujjojinsa suna so su bishe shi bi afwahim da bakunansu bi agwalihim da zantutuka da suke faɗa fi a cikin addinin amma wa ya ballahu Allah yana ƙi illa an yutima nura sai ya cika wannan haske na na addini Allah bai yadda ba sai ya cika wannan hasken ya bayyana da shi yarin jahil haka ne ko walau kariyar kafirun ko da kafirai sun ki ba su yadda ba dai Allah sai ya rinja da wannan addinin musulunci akan ainihin kafirci
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون kowallazi ubangiji shine wannan arsala rasulahu da ya aiko manzansa manzan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aike shi bil huda da shiriya wa dinil haqi da addinin gaskiya li yuzhirahu don Allah ya rinja da wannan addinin gaskiya yu'li yu'liyahu shine ma'anar yuzhirahu eh ba wai bayyana da shi kai ba ya rinja da shi ya samu rinja akan aladini kulli akan kowane addini daga cikin addinai addinin musulunci ya rinjaye shi a jami'ul ariyanin al-mukhalifat lahu dukkanin addinai da suka shafi addinin musulunci walau gari al-mushrikun ko da mushrikai sun ki zalika hakan nan kuma Allah ya tabbatar da hakan nan Allah ya rinja da addinin musulunci akan kafirci yanzu sauran addinai da zaka neme su ma ba za ka samu ba ka samu ma mai ake a ci ba yanzu an taro a shoshi sai a ce a bude shafi kaza ba za a yi da shi gabaki ɗaya ba shikenan to sati mai zuwa ma in an sake wani shafi za a bude an rika yi kenan har ila masha Allah to to wai nan ma gara suna sara suna da da wannan to yahudu kan basu da shi ma a illa muka an wata ziya ko ba ka gaba ba sai feduwa sai sai sai abun nan fito shine muka addinin su na'am eh يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنه إيماني Allah subhanahu wataala ya gira dukan mu'mine kenan ku sani fa inna kaseeran sani mafiya yawa min al'abari daga wayannan malaman yahudawa warhubani da kuma fafaroma daban-daban na nasara la yakuluna wallahi suna ci yakuluna suna karban amalan nasu dukiyar mutane bilbalili ta hanyar barna ta hanyar ƙarya karsha filhukumi kamar cin hanci a wajen hukunci ko kamar ɗorawa kowa sai ya kawo kudi ran da za a taru ran za a taru kowa ya zara kudi babba da yaro eh don su manyan su samu kowa ya ce doka ne sai ya zo da shi amma shi babban ba zai zo da shi ba sai an tara an tara sai kwashe sai ya ce to mu za mu ajiye sai wani lokacin haka zai ta gyara a kai wa ya suddunan nasu suna tsare mutane an sabi lillahi gabarin tafarkin ubangiji a dini a dininsa wanda zai ya gini zunan zahaba wa billada mutanen nan da suke taskace zinari da azurfa su mai da shi taska ka san kudin in sun fi karfin shiga aljihu babu ya zama taska don ba su yi amfani ba ba za a yi kan ɗaukar ka yi sadaka ga suna nan nesa to sai su zama taska an kai garaje to duk wanda suka riki zinari da azurfan su shine suka mai da shi taska wala yunfiquna ba sa ciyar da ita fi sabilillahi saboda Allah ai la yu'aduna minha haqqahu min zakati ba sa ba da haƙin wannan dukiyar daga zakka wal khairi da alheri kai wayannan fa bashirhum ka ba su labari akbirhum bi azabin alimin ka ba su ka musu albishir amma albishir na gatsare ne ba goron wana wana albishir din bi azabin alimin kamar albishir za ka samu azaba mai radadi masu yin goron wannan aiki mu'limin mai sa radadi na يوم يوما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تقدرون وإن باسا بعد حق الله عشان دوكيا سجنن to suna yawma yuhuma alaiha akwai wani yini wanda za a yi kuna akan wannan dukiyar tasu a mai da ita kamar wani karfe sai a sashi a wuta kamar da muke ganin makeri yake sawar karfe sai ya yi ja a cikin wuta ya yi aikin da zai yi da shi duka to ran da za a dukiyar tasu sai a tara da sai a kona da binari jahannama cikin wutar jahannama in ta kono ta ɗibi zafi shi ke na fatawa bi haji bahuhum sai a rika yin lalas a fiskokinsu a rika fatar da ainihin zuciya yana ta zana fuska ta zana fiskokinsu da wannan ainihin kayan dukiyar da aka bada shigaban karfe din nan wajen obohun da kuma kwifinsu gefensu shi ma a ta yin lalas ɗin wannan ainihin azabar na wannan dukiyar da aka bada ta irin wannan wasu horon da bayansu bayansu ma a ta kwantar da wannan lalas ta ko'ina a kan bayar wata wasu duludum ana yalwata fatan jikinsu hatta dulau alaiha kula sai an dora dukiyar dukkaninta akan bayan nasa a buda yi ta azaba a dalilin abin da ya tara wai ƙwaro da mutum a ce musu ha za ma ka na stumli an fusa kun wannan shi ne abun nan da kuka taskace wa kawunan ku kuka tara shi ba ku fita haƙin Allah a ciki kuna jiran wai ai hawa ya za a yi ai do talaka sun wani fa mu za mu tara kudin fetur din mu mu da tarawa zai da tarawa to sai an jira da yin kiyama su rena kansu yawwa gara ma kawai su ji tsoron Allah su daina irin abun da ake su koyi fetur su je su tara wannan kudaden su mutu a musu hisabi kan kudaden sai a musu hisabi yawwa musamman ma yin ba su fi da haƙin Allah ba sun tara kawai kowa yana can yana can AC yana kwanci kan kujera mai rawa sai ya ɗauki calculator yau kuma na muka samu ai yau miliyon kaza muka samu ai hau kwata da ka sun mulu kawai kasa kaza ya ji dariya la ilaha illallah sai a yi buga waya ana jin ya kuma wajen ku ya fetur din ya abun yake sai a ce ai kaza kaza kaza kai a kwanta kan kujera ya zaka kan faduwa irin shi kaman gashi ainihin to sai an je lahiran an maka irin wani dalas din zaka zaka tuna ran nan yawwa sai a ce masa fazo kuma kun daga ne zon ku dan dane abin da kuka karanta kuna taskace shi ku ku dan dane ai da za ku husa kamakon sa na
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
inna idata shuhuri inda lahi a sani girgen watanni almutaddatu bi hali sanati wanda aka yi lissafawa a shekara inda lahi a wajen Allah dai isna ajira shaharan wata goma sha biyu ne shine shekara wannan haka yake fi kitabin lahi a cikin littafin Allah lauhul mahfuz a lauhul mahfuz yau makalaka samawati wal arla yana nan wannan adadi wannan lissafin yana nan tun ran da Allah ya halicci sammai da ƙasa min ha daga cikin wayannan watanni kuwa akwai arba'atun hurumun akwai watanni guda hudu muharramai haramun ne a yaƙi a cikin su eh su guda hudu guda uku a jere guda ɗaya a ware eh zulqa'da zulhajji wal muharram wa rajab eh kaga zulqa'da da zulhajji a hadisi ke gauda muharram duka su guda uku a jere sai kuma wa wahidun fardun din sai ce watan rajab to wayannan watanni haramun ne a yi yaƙi a cikinsu haramun ne a aikata duk wani abun da yake shirya ta musulunci ba ta yadda a cikin wannan watannin ba to amma ba duk wanda ya taɓa musulmi da tsokanan yaƙi a ci allah ya ba su dama yawwa idan sun kashe ku a watanni masu alhurma to kuma ku kashe su kawai ya karfuta ya yi watanni masu alhurma ne ku ainihin ku zauna a ita kwalon ku karfu ya dada wannan zalika ai ta harimu ha haramta wayannan watanni addini lukayimu shine addini wanda yake mali da shi almustaqim wala tazlimu fiina anfusakum kar ku zalunci kawunan ku fiina cikin wayannan watanni na alhurma inda Allah ya haramta da ka a yi wani abu wanda bai dace a cikin su ba to bakar ku zalin su kanku ku aikata bil ma'asi da sabo fa innaha fiha azama bizran domin in kai sabo a cikin wayannan watanni masu alhurma shine mafi girman bizran zanibi wakilin wani kwallon ta fil ashhuri kulliya zunubi kam kowane wata dukkanin watanni ba gaba gida in aikin zunubi ne to nan ma laifi ne kowane wata amma wayannan shine yake bibida wa qatilul mushrikeena kaffatan ku yaqi mushrikai ga baki ɗayan su jami'an mana ku yaqi su kar ku ware wayan su barwayan su ku yaqi su fi kullu shuhuri a cikin dukan watanni ma matakar inda suka lafuce ku a cikin watanni ma su alhurman ma kar ku ba su kama yu qatiluna kun kafa kama yadda su ma kansu ba za su bar ku ba za su yaƙe ku ne ga baki ɗaya ba lamu ku sani an Allah cewa Allah mal mutaqin yana nan tare da masu tsoron Allah Allah yana tare da masu tsoron sa da aka mu zama cikin tsoron Allah ba mun ce an mun karna hudal lil mutaqin ba shari'a ta tabbata ga masu tsoron Allah to mu zama cikin tsoron Allah a kowane lokaci na'am
إنما النسي زيادة في الكفر يذل به الذين كفروا يهلونه آما ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
Ah, innama nasiyu innama wannan adadu na hasro da aka kawo cewa annasiyu jinkiri at-ta'khiru yin jin- jinkiri li hurmati shaharin dan alhurman wata ila akhiri ila akhara zuwa ga wani watan daban kama kanin jahiliyyatu tafaluhu kamar da mutanen jahiliya suke aikatawa min ta'khir hurmatul muharram ne daga jinkirta da alhurman watan muharram idan halla idan ya tsaya eh in aka samu jinkirin wata na muharram ya tsaya to sai suka yi wani dabara wayan suna da wani hidima nasu wanda sun san a muharram an har- an haramta wasu irin wasu abubuwan da suke aikatawa to sai su dauke wannan abun sai su mai da wani alhurman sai su mai da shi tabara sai su ce ai yanzu sun yi mitin sun mai da wannan haramcin a watan sabar da haka yanzu za su yi abin da za su yi cikin muharram to abin a hannunsu yake ne ai ba a hannunsu yake ba to ya ji abin da suke faɗa ke ne sai su ce wai ai sun mai da shi a cikin watan sabar wa kuma fil qitali ila sabar ko inda har suna yaƙi sai abin ya ya ya ya fuskanta za su yi yaƙi a cikin watan muharram sai su ajin sun ɗauki muharram ɗin ma'ana sun mai da sabar wannan muharram ɗin to Allah ya ce wannan ba wato ba yin su bane ai abun in sun yi wannan kam ai ziyaratun fil kubri kari ne ma a cikin kafirci likubrihim bi hukmillahi fihi don kafircewa su da hukuncin Allah a cikin sa tunda kun kafirta hukuncin Allah a cikin sa ai shikenan yudallu bihi alladhina kafaru bi dhammil ya'i yudallu wa fariha ko yadillu to dai da haka da dai gida a duniya wurin da in ka karanta ta shi da yudallu ana batar da bihi da wannan abun da suka shirya din nan ana batar da alladhina kafaru wato wanda suke kafirai in ko ka yi masa ah, nasaba nan kuma sai ka ce ah, kafirai suna ɓacewa da shi yuhilluna hu suna neman halittar da shi wannan jinkirin aman shekara guda wai yuharrimuna hu kuma suna haramtar da shi aman na shekara guda suna yin wannan ne liwadi'u don su tattaka yuwafi'u su- wato su yi muwafaka bi tahlili sharin da halatar da wani wuta daban wata hare mai akara badalahu da kuma haramtar da wani wuta daban canjin wannan wanda suka halatta haka ne ko to don sun yaga dan su tattara ka'idata ma harama Allah adadin abin da Allah ya haramta min al-ashhuri na daga wayannan watanni wala wala yaziduna ala taharimi arba'atin amma su din ma ba za karawa akan haramta da watanni hudu wala yanquduna ba za kuma tawayewa wala yanzuruna ila ayaniha ko ba za duba zuwa ga zatin watannin abinda ake yi a cikin watannin fayuhillu ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah sai suke halartar da abin da Allah ya haramta wayannan kafirai dai zuyira lahum su wa amalihim an kawata musu mummunan ayyukan su fadannu sai suke tsamanin mummunan aikin nasu hasanan mai kyau ne wallahu la ilaha illa kafirin Allah baya shirye da mutane wanda suke kafirai eh ba shirye da su wato alahira ba har ta gane gidansu na aljanna a amma a nan duniya shi ne zai shirye da su su musulunta su zama don musulmi amma lahira ba ne shirye da su su gane gidansu na aljanna wani zala'a bai zuwa ta zama lamma da asala alaihi sallam annas ila an gazo tabo wannan ayan da zamu karanta nan gaba ya sauka ne yayin da manzala ya kira mutane maza a zo za a tafi yakin tabuka a lokacin wakano fi usratin washidatin washidatin harin sun kasance a cikin matsi da kuma tsananin zafi kamar da muke fama da wannan rana ta bazarar nan wato a wancan lokacin a daidai lokacin aka gida yakin tabuga a shaƙa alaihim abin sai ya wuya ta a kansu suna ganin kai abu ne mai wuya ya fita cikin wannan ranar a ce za a tafi ko tunda annabi ne ya gira ko dole sai a ansa sai Allah ya saboda wannan aya يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاء الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ma lakum me ya same ku ne me yasa ne kam idza qila lakum idan an gaya muku an ce muku in firu ku fita a tafi wurin yaki fi sabilillahi cikin dauka dinin Allah kawai istaqaltum sai ku rika yin nauyin jiki kowa ya rika yi kasala dan me kuke haka eh bi ringa mi tayi fil asli ko fil musallatati istaqaltum da akwai asali sa akwai ta a wani akwai da bi hamdul wasli da kuma jawo alhamdulillah ta tawassul ya zama istaqaltum eh ma'ana ta batsadun kuke kashe jiki wa mintum an jihad kuke karkata gabarin tafiya wurin yaki sai kuke tafiya ilal arli zuwa ga wata kasa can wal qu'udi biya da zama a wata kasa din to wal istifhamu li tawbihi wannan istifhami na zargi ne ai bai kamata a ce a ce ku zo ku fita a ce wajen yaki sannan wato ku rika nauyin jiki ba za ku fita ba wai sun kam a ralitun bil hayatid duniya kun yarda da rayuwar duniya ne yasa kuka zabi rayuwar duniya kawai wala zati hada jin dadin rayuwar duniya min al akhirati daga lahira kuma na lahira ha canjin neman ta to bari in ga muku kusan cewa ba ma mata wal hayatid duniya jin dadin rayuwar duniya ba komai bane fi jambi mata il akhira in an danganta wato da jin dadin lahira illa qalil face ɗan jin daɗin ɗan kaɗan ne ƙanƙani ne rene ne ya hiyar duniya a ƙallu min alƙalili wa a shi'uwa a zallo na zalili ita duniya wato duk abu ƙanƙani wato ita ce mafi ƙanƙanta daga cikin abubuwa ƙanana mai begen da kuma shi ya fi tosko ya fi ƙasƙantuwa kan wani abu ƙasƙantacce to shi kan san shi allah mai girma ne shi abu mai girma kuma wato mu a nan mu da yake ƙanana ne ba komai ba ne sai mu gafo duniyar mai yawa ce sai mu duba yawan gombe sai mu duba yawan jihar gombe sai mu duba jihohin arewa na najeriya eh kai mu abu yana da yawa sai mu dubi najeriya kanta sai mu dubi kasashe na afirka sai mu dubi kasashen duniya mara gaba daya mu a wurin zai ga kai wannan abu mai yawa ne a shi Allah kalil ne kawai haƙiri ma kawai da duniya da abin da ke cikin da duk abu ne kankani a wajen Allah mu ne ganin sa kamar da yawa ka san wanda mai litafi ina cewa ai karami karami shi ne ganin abu kankani babba ne babba kuma shi ne ganin abu babba ya ganin shi makankani ne wani mai waƙi ya faɗi wannan cewa yanzu yaro eh sai ka ɗauko masa ainihin takardar naira dubu sai ka haɗa masa da naira goma sai ka ce bismillah ɗauki guda ɗaya nan ai ba zai mika hannu kan na dubun nan ba ko da wasa wannan ɗayan nan dai naira goma nan to shi zai ɗauka saboda mai saboda shi ƙanƙani ne to shi ya fi gani mutuncin ƙanƙani shi yin zane gangane to a zamani babban mana a hada mana da goma da wannan daga dandubin a gani ko haka yi zai dai da wannan abu gudana zai samu a cikin wannan to shi ma da ya sani wato da aidan haka zai shi za ake cewa rashin sanin abu ma wato wani duhun ne daban ya ce shai yake ba da misalin kare ne yake yawo cikin juji sai yana ta neman kaji da suka mutu mushi aka jefar da abubuwan da yake na kayan mushi aka jefar a kan juji da ita ne ma bai samu ba sai ya samu dami na dubu ɗari ya ɗaurin sa a je a cikin jojin amma da ke bai da sani ba zai ɗauka ba sai ta nema rubabun wani abubuwan da ya nema saboda wannan bai san shi ba to da ya sani ya sa haƙori sai ɗan ɗauka mana ya ta sama inda sarkin fama yake ne da zai jefar masa da wannan abun ya ga aiki da gamawa eh to haka na da an yanka masa na dubu ɗaya ma ya shi to za ka ce wato kankani shi ne gani abu kankani kankani yanzu da yake mu kanana ne mu gani duniya ta da yawa ta Allah da yake babba ne mai girma ne to shi ka gani ma duniyar kaf ɗinta ba komai ba abu ne kankani na lenin su إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير illa dan suruhu idan ba ku taimake shi ba ya ana ga sauran da aka kira su a tafi wajen yaƙi suke kasa jikin nan shine Allah ya ce in ma ba ku taimake shi ba ko ai tamfiro idan ma ba ku fita ta gudu mu annabi sallallahu alaihi jihadi kuka fita tare da annabi don yaƙi shikenan yu'azzibkum azaban aliman shi ubangiji zai muku azaba azaba mai radadi muliman sannan wa ya tabdil qauman ghayrakum zai canja wayansu mutane wasunku ai ya tibihim ya kawo wayansu mutane badalakum canjin ku masu taimakon sa shikenan wala tadruhu shay'an ba za ku tuci Allah ko ko annabin ba ku tuje da komai ba tarki nasiri da barin taimaka masa fa inna Allah nasiru dinihi domin shi Allah mai taimako addinin sa ne haka ne ko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai na'am wa minhu nasru dinihi a taimakon addinin sa yana daga cikin ikon sa wa nabihi da kuma annabi sa na'am eh lokacin da shi yayi to sun yi mun dora aya ɗaya kan sun bane kenan ko za ta shi sai a tashi illa ta suru ko sai ya sama ko ran sun ne ki a shi kenan ana yi daidai kenan to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa mun ka faɗa Allah ya mana Allah ya tuka mu ya gani yayin mu da malaman mu shi nan ma da san ba ma lafiya Allah ya raba mana sai duniya da lahira Allah ya albarka yayin mu bara albarkiya ba da mu Allah ya shige da mu gaba ki da da hanya alqur'ani mai girma da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi mu da mu da ne duk abin da ya mana nan Allah ka farin sa wannan hasbunallah wannan abin da ake fama da shi na ina ne waye-waye sata mutane yan ba da kudi da sauran su Allah ta wani mana shi lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya kan mu ga ya kuma da ruwa la kuma hukumu salatu ba da kuma hukumu hadiya ga iyayen mu ala kan mu da gare su amin rayu mu amin ba da da ba kowannen mu ana Allah ya bukatun sa masu rawa a kan abin sa wala a sama إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فلا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره إلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين